الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a bakwai ga watan rabiul akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma sha hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am alaikun salam na'am na'am wai tambayar dan uwa shine dangane da kaifiyar yanda ake daidaita sahu yanda ake daidaita sahu kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabata a cikin wannan littafi na sahihul bukhari kamar yanda sahabin yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan umarce su cewa su hada dugadigansu kuma su hada kafadinsu shine yake cewa istau wa tarasu wa habu bainal manakibi wal aqdam to dan haka yanda ake daidaita sahu diddige ya haɗu da na ɗan uwanka idan sau ya haɗu da nashi sannan kuma kafaɗa ta haɗu da ɗan uwanka wannan shine kaifiyar yanda sahabbai suke daidaita sahu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kan yatsu sun kafa ba ake haɗawa diddige da idan sau ya zamanto sun liku da juna kuma sannan kafada da kafadar wanda yake kusa da kai ya zamanto sun liku da juna Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wasu khalal ku toshe dukkan wata kafa har ma a wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa domin ina ganin yace shaidanu a sifar 'ya'yan timakai bakake sukan zo sukan shiga tsakanin jama'a idan ba su matse ba suka haɗu da shuna shaidani yakan zo a sifar ɗan tinkiya wanda yake baki sai ya ringa shiga tsakanin jama'a waɗanda ba su liku da shuna ba don haka ba kan ya kutse ba ake haɗawa duddige da duddige idan sau da idan sau kafaɗa da kafaɗa haka ya gabata a cikin sahihul bukari babi ne na musamman kuma haka in ka koma cikin riyadu salihin ya yi babi na musamman akan wajabcin daidaita sahu ya tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayani game da hukuncin daidaita sahu da kaifiyar yadda ake daidaita shi na'am wani misali kana iya auren mace biyu waɗanda suke 'yan maza biyu ko 'yan namiji da mace da sauransu kamar misali wai kana aure da mace za ka iya auren kuzin ɗinta ma'ana wadda da mahaifiyarta da mahaifiyar waccan ko kuma da mahaifinta da mahaifinsa mahaifin waccan uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ya haɗa su ko uwa ta haɗa su a shar'ance wannan ya halatta a shar'ance kana aure da mace to ba laifi kana iya zuwa ka auro diyar wan babanta ko diyar kanan babanta kenan wadda kuzin ɗinta ce ta ɓangaren uba ko kuma diyar kanwar mahaifiyarta ko diyar yar mahaifiyarta wadda kuzin ɗinta ce ta ɓangaren kenan uwa an gane ko yana halatta a hada su a shar'ance amma darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu sulh mun tsaya ƙarshen babi na tara kai tsaye za mu tashi farkon babi na goma insha Allah. Ala Abu Abdullahi Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Babun hal yushiru al-imamu bis-sulh قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه أمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهما يستوضئ الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن جابر بن ربيعة عن الأعرج هو عبد الرحمن بن كرمز أنه قال حدثني عبد الله عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ماله عليه فأخذ نصف نصف ماله عليه وترك نصفا malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne na musamman abinda baban ya kunsa na bayani shine yace hal yushiru al-imamu bisul wai shin shugaba zai iya nuna ma talakawansa waɗanda suke sun samu rashin zutuwa zai iya musu nunin cewa su sasanta kansu su yi sulhu shine abinda malam iya yi babi wai yana halatta shi shugaba idan ya ga wata rashin zutuwa da jayayya tsakankanin jama'arsa shi yana iya musu nunin cewa su yi sulhu su sasanta kansu kamar misali rikici ya kawo kugun alkali alkali yana iya cewa ku ɗan yi sulhu tsakaninku a sasanta shi ne ma da ya yi babi za mu ga amsar tambayar wato shi ne anan malam ya zo mana da hadisin amra bintu abdurrahman take faɗar cewa ta ji aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sauta kusumin bilba wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji muryar masu jayayya da juna suna rikici da juna a kofar gidansa yana cikin gida sai ya ji wasu jama'a wato suna fada da juna suna rikici a kofar gidansa suna jayayya adiyatin aswatuhum muryoyinsu sun daukaka kowa sai kuga fada yake lafazin adiyatin aswatuhum wato hali jumla ce haliya adiyatu ne sako adiyatin aliyatin ha yawa shi ne ya ce aliyatin aswatuhum ma'ana muryoyinsu sun ɗaukaka kowa ya kuga wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhara wa yastarfiquhu fi shay wato sai ga maka ɗaya daga cikin su wato yana neman cewa dan uwansa ya yafe masa wannan bashi da yake bin shi wa yastarfiquhu fi shay yana neman ya tausasa masa game da wani abu in ma ya yafe masa gaba ɗaya ko kuma ya dan tausasa masa ya rage masa shi ne ce wa iza ahaduhuma yastawdi'ul akhar sai ga maka ɗaya daga cikinsu yana neman ɗan uwansa cewa ya sarayin masa da bashin da yake bin sa ma'ana ya yafe masa wa yastarfiquhu fi shay yana neman tafsasawarsa game da wani abu daga cikin bashin da yake bin sa kenan ko ya yafe masa kwata kwata ko kuma ya dan tafsasa masa kenan ya rage masa nauyin abin da yake kan shi wa huwa yaqulu wallahi la af'al shi ko wanda yake bin bashin yana faɗa yana cewa wallahi la af'al yake cewa rantsuwa nake da ubangiji na ba zan yafi maka kuma ba zan tafsasa maka ba fa kharaja alaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito zuwa gare su fa qala sai manzon Allah ya ce da su أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف أين المتألي على الله لا يفعل المعروف maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikinku ya ce wane ne ke rantsuwa da Allah cewa ba zai aikata alkhairi ba gane ko ya ka ce al-ma'ruf shine ma'urifa husnuhu shar'an abinda aka sani kyawunsa a shir'anci shine ake kira da almaru kaga yafe ma mutumin da ake bin sa bashi a yafe masa kwata-kwata ko kuma a dan sassauta masa a rage masa wannan alkhairi kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa in kana bu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun shi ne maza Allah ya ce ainihin muta'alli alallahi ina mai rantsuwa da Allah la ya fa'alul ma'arufa cewa ba zai aikata alkhairi ba zai yafe masa ba ina yake a cikinku faƙala ana ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah gani ni ne ke faɗar haka sai ya ce falahu ayyu zalika a ya ce ya manzan Allah duk wanda yake so daga ciki ya manzan Allah ya ce na bashi in kwata-kwata yake son a yafe masa bashi na yafe masa in yana son a yafe masa wani bangare a tafsasa masa daga cikin bashi kuma shi zan masa kai tsaye ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce gani ni ne kuma duk abin da yake so daga cikin abin da ya nema ya rasulullahi ya ce an bashi in so yake a yafe masa kwata-kwata na yafe masa wannan yana nuna mana yadda mazan jiya suke da meka wuya da ji da bi ga Allah da manzansa yadda suke da imtisalul awamir kai tsaye fa yace ya manzan Allah yace abin da yake so na bashi ma'ana in bashi yake so kwata kwata a yafe masa na yafe masa in kuma a rangwamta masa wani bangare daga cikin bashi ya rasulullahi wanda ya zaba kawai shi za a yi masa الشاهد من هذا الحديث shine da yace wato a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya fito da yace ainal muta'alli ala Allah la yaf'alu al-ma'ruf kaga a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana musu ishara ne na cewa su sulhunta tsakanin su kenan su daina wannan jayayya kuma a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kaikaice yana nuni zuwa ga shi wanda ke rantsuwa da Allah na cewa ba zai yafe ba manzo Allah yana masa nunin cewa ya haƙura ya yafe masa wannan bashi ko ya yafe masa wani bangare daga ciki don haka wannan hadisi yana nuna mana halaccin alkali ko shugaba wato yama jama'a waɗanda suke masu rikici ya yi musu nunin cewa su yi sulhu su sasanta tsakaninsu yawa sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda shine yake faɗa annahu kana lahu ala abdullahi ibn abi hadradin al-aslami malun wato ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda yana bin wani sahabi ana kiran shi abdullahi ibn abi hadrad al-aslami wato yana bin sa wata dukiya yana bin shi wata dukiya falakiyahu falazimahu wata rana shi ka'ab ibn malik sai ya hadu da abdullahi ibn abi hadra falazimahu wato sai ya nace masa ya lazumce shi ya cikuikuye shi ya tsaya ya ce ba zai gushe ba sai ya biya shi hattar taba'at aswatuhuma har aka kai muryoyinsu sun ɗaukaka saboda jayayyar da suke shi ya tsare shi ya ce ba zai gusa ba dole sai ya biya shi bashin da yake gunsa famar rabihim annabiyu sallallahu alaihi wasallam bazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce da su faƙada sai ya ce ya ka'ab bazan Allah ya ce ya kai ka'ab فأشار بيده كأنه يقول النسب manzon Allah sai ya masa nuni da hannunsa kamar yana cewa ya fi masa rabin abin da kake bin shi ya fi masa rabin abin da kake bin shi a nunin da yake masa fa akhadha nisfa malahu alaihi wa taraka nisfan kai tsaye ka abu ibnu malik ya yadda ya karbi rabin abin da yake bin sa kuma ya yafe masa rabin kaga a nan wannan wajihud dilala daga cikin wannan hadisi a bayyana take a ƙarƙashin faɗarsa da ya ce ya ka'ab fa a share biyadihi ka annahu ya kudu an nisi manzan Allah ya kirayi ka'ab ibn malik yana nuni da hannunsa kamar manzan Allah yana cewa ya fi masa rabi shi ka'ab ibn malik da ya karɓi rabin abin da yake bin shi ya bar masa rabin ya yafe masa kaga wannan nuni ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu da cewa su sulhunta tsakaninsu kuma ya nemi cewa shi wanda yake da hakkin ya yafi saboda shi shine za a dora ma nabi wannan duka yana nuna mana wato mahimmancin sulhu wato a musulunci sulhu abu ne wanda yake mai kyau wanda ya kamata wato a tabbatar da shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wasulhu khair wato shi sulhu ubangiji ta'ala ya ce tsantsar alkhairi maimakon a yi ta jayayya ana ta rikici ana hawa ana sauka to abin da ya kamata a yashi a yi a sulhunta tsakani kuma bugu da ƙari shi ma wannan hadisi yana nuna mana yadda mazan jiya suke meka wuya da ji da bi ga Allah da manzansa kai tsaye manzan Allah ya umarce shi bai yi wata wata ba cewa ya rasulullahi na yafe masa rabu ya karbi rabin kuma ya yafe masa rabu wanda wannan hadisi yana nuna mana halaccin shi wanda ake bin sa bashi ya nemi cewa a yafe masa ya nemi cewa a yafe masa bashin ko a rage masa kamar yadda shi wannan sahabin ya nemi a yafe masa inda cewa neman a yafi maka bashin da yake kanka laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wato ya saita shi ya ya bayyana masa babu fadli da islahi bainan nasi wal adli bainahum قال حدثنا إسحاق وابن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق وابن حمام الصنعاني الحميري عن حمام قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي an hammam an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fagula ta sasanta tsakanin jama'a da yin adalci tsakaninsu ma'ana idan mutum ya samu daidai da mutum biyu waɗanda suka samu rashin zuttuwa da juna suna jayayya suna kusuma to sasanta tsakankaninsu abu ne wanda yake mai fagula mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala haka in za ka sasanta tsakaninsu to ka yi adalci shine ce wal adili bai nahu da yin adalci tsakaninsu shi ne wanda ya zo mana da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu sulama minan nasi alaihi sadaka manzon Allah ya ce dukkan gabbai wato na mutane akwai wajabcin sadaka a kansu duk wata gaba da Allah ya halitta a jikinmu to akwai wajabcin yin sadaka a kanmu wanda hadisi ya zo a cikin sahihu muslim kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa yana bayyana mana adadin gabbai wato na ɗan adam shine yake cewa shi ɗan adam an halicce shi akan gaba 360 kuma kowace gaba akwai wajaucin yin sadaka a kanta a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce raka'a biyu kacal da mutum zai yi a lokacin wallaha ta ɗauke masa nauyin wannan sadaka 360 da Allah ya wajabta masa a kowane yini raka'a biyu a lokacin wallaha idan mutum ya yi to ya ba da wannan abin da ya zama wajibi a kan shi na yin sadaka su 360 ma'ana su adadin gaban da suke jikinsa to shi ne a nan ya ce kullu sulama minan nasi alaihi sadaka idan aka ce sulama shine mafasid ma'ana gabbai kenan jam'i ne na mafsal yace dukkan gabbai na mutane alaihi sadaka manzon Allah yace akwai wajibcin yin sadaka a kansu sai yace kullu yawmin taqulu fihi shams dukkan yinin da rana ke hudowa a cikin sa ta'dilu bainan nasi ko kuma ya adilu bainan nasi sadaka mutum da zai sasanta tsakanin mutane waɗanda suke masu rikici da juna manzan Allah ya ce akwai ladan sadaka ta adilu isa ko ya adil ya adilu ko shi ne ya ce ya kulla yaumin ya ce dukkan yinin da ta dulu fihi shamsu rana ke hudowa a cikinsa ya adilu bainan nas wato musulmi da zai daidaita tsakanin mutane waɗanda suke sun samu rashin fahimtar juna masu jayayya mazan Allah ya ce sadaka akwai ladan sadaka gare shi kaga wannan yana nuna mana fadla ta yin sulhu duk mutumin da ya sasanta tsakanin jama'a to ya tabbata cewa abun ubangiji subhanahu wata'ala yana da ladan sadaka kuma kar mu manta aya ta gabata la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin au islahin bainan nas kwata-kwata Allah ya kure alkhairi a cikin komai sai waɗannan abubuwa da ya ambata game da wato ganawa ta jama'a duk wata ganawa ta su ubangiji ta'ala ya kure alkhairi daga cikin ta yace la khaira fi kasirin min najwa babu wani alkhairi a cikin yawan abin da jama'a suke tattaunawa suke ganawa da juna ya ce illa man amara bi sadakatin sai dai tattaunawar wanda ya umarni game da yin sadaka au ma'arufin ko kuma aikata wani aiki na alkhairi au islahin bainan nas ko kuma sasanta tsakanin jama'a don haka shine a nan ya ce kulla yaumin ta dulu fihi shamsu a dukkan yini wanda rana ke hudowa a cikinsa ya adilu bainan nasi sadaka mutum da zai sasanta tsakanin daidai da mutum biyu waɗanda suka samu rashin fahimtar juna to ya tabbata cewa yana da ladan sadaka a gun ubangiji subhanahu wa ta'ala babun idza ashara al-imamu bis-sulhi fa aba hakama alayhi bil-hukmi al-bayyin قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري وابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خصم أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في في شراج من الحرة كانا يسقيان بهما كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم هبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سأة له وللأنصار فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم قال أروى قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan shugaba yama jama'a waɗanda suke masu rikici da juna nunin cewa su yi sulhu su sasanta tsakaninsu fa'a ba wato wanda haƙƙi ke kansa wato sai ya ƙi a yi sulhu an gane ko shi wanda haƙƙin yake kansa ya ƙi a yi sulhu shi ne ya ce haka ma'alaihi bil hukumin bayyin wato alkali ko kuma ce shugaba sai ya yi hukunci a kansa da hukunci wanda yake mabayyani daman galibi in aka zo sulhu shi wanda ake neman wani haƙƙi a kansa to galibi shine dai akan ɗan samu wata ja'in sha gane ko kuma wani lokaci shi rashin ƙin sulhun yana kasancewa ga shi wanda yake da haƙƙin shi mutumin da yake da haƙƙin wanda yake neman haƙƙinsa kenan shi ne a nan sai ya ce fa'a ba wato yake asulhunta shi wanda haƙƙi ke kansa haka ma alaihi bil hukumin bayyin alƙali sai ya zartar da hukunci a kansa hukunci wanda yake mabayyani kamar yadda ya dace a shari'ance in dai wani yaƙi a yi sulhu to sai a yi hukunci kamar yadda yake amma farko abinda alƙali zai nema sulhu tsakanin jama'a waɗanda suke jayayya da juna shine anan malam ya zo mana da hadisin urwa ibn zubair ke faɗa mana cewa lalle mahaifinsa az-zubair ibn al-awwam Allah ya ƙara masa yadda kana yuhaddis ya kasance na ba da labari annahu khasama rajulan min al-ansar cewa yayi rikici da wani mutum daga cikin mutanen madina qad shahida badran shi wannan mutuma wato ya halarci yakin badar ya halarci yakin badar shine zubair kenan a zubair ibn al-awwam ya kai karansa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi shirajin min harra wato game da wata ƙurama wadda take zauwa daga harra idan aka ce harra ƙasa wadda take shimfiɗa da tsakonkwani wanda madina tana da harratai ko mu ce harratan harra shirkiya da harra garbiya to daga ɗaya daga cikin harrakin ta madina wato ƙurama take zauwa zuwa garakensu shi ne ya ce annahu lalle shi zubair ibn al'awwa khasama rajulan ya kai karan wani mutum min al'ansari daga cikin mutanen madina qad shahida badra wannan mutumin fa ya halarci yakin badar zubair ya kai karansa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi shirajin game da wata kurama min al-harra wadda take fitowa daga harra ɗaya daga cikin harori na madina kana ya ne bihi kilahuma gaba ɗayansu da shi a zubair kin da wancan wanda zubair kin ya kai ƙara wato da wannan ƙoramar suke shayar da garakensu domin suna makwabtaka da juna shi zubair da shi da wancan mutumin faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da zubair wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga Zubair ya ce masa iskiya Zubair ya kai Zubair shayar da gonar taka in ka shayar da ita thumma arsil ila jarik manzon Allah ya ce sannan ka saki ƙorama ka saki ruwa ya tafi zuwa gonar makwabcinka haka manzon Allah ya faɗa masu a farko wanda kuma wannan sulhu ne فغضب الأنصاري wato shi wannan mutumin na madina a farko abinda muke so mu gane korama sai ta shigo gona a zubair ruwa sai ya shigo garkashi sannan yake wucewa kuma ya shiga garkan makwabci to shi ko a ƙa'ida idan ruwa ya shigo gonarka sai ka tsare shi sai ka gama ban ruwa kaf gaba ɗaya ka ɗau iya abin da ya ishe ka sannan sai ka sake shi kuma ya wuce garkan makwabcinka to shi a nan kawai so yake a farko ƙorama da ta shigo gonar zubair zubair kawai kar ya tsare ruwa kawai ya bar ruwa ya tafi to shi ne a nan zubair sai ya kai ƙaran shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka samu rashin fahimtar juna to maza Allah sai musu sulhu sai yake cewa iskiya Zubair ya kai Zubair shayar da gonarka thumma arsil ila jarik sannan ka saki ruwa ya wuce zuwa gonar makwabcinka fa ghadiba al-ansar shi wannan mutumin Madina sai yayi fushi ya fusata fa qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah an kana bina ammatik dan zubairu yana dan wato innaninka wato ka yanke mana wannan hukunci ka mana wannan hukunci wai dan dai dan innaninka ce in aka ce amma ita ce yan uwar mahaifi kenan wadda yar mahaifinka ce ko kanwar mahaifi ita ce ake kira da amma a hausa ana kiranta innani kenan shi ne ya ce an kana bina ammati dan dan yar uwarka ne kai mana wannan hukunci fatalawwana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam take yanke fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta rikida rijin jawur ran shi ya baci me yasa saboda anan ya tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wato shine son kai ko kuma mu ce wato rashin adalci yana ganin cewa kamar ba a masa daidai ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fuskarsa ta canza ran shi ya baci thumma qala sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Zubair yace masa iski yace ya Zubair shayar da gonarka thumma habis sannan ka tsare ruwan karka bar shi hatta ya buluga aljadr wato sai ya kai dandan wato shine dabino ma'ana tarin kasa da ake a gindin dabino ita ce ake kiranta aljadir domin idan ruwa ya shigo hanyoyi ake idan aka masa hanyoyi a cikin garka gindin kowace itaciya ruwa yakan je ya kwanta to a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma Zubair cewa idan ya shayar ya bari ruwa ya je gindin kowane itacensa ya shayar to ya saki ruwan kar ya ce sai ya cika gaba daya ya sakan masa ya wuce to amma da ya nuna cewa abin nan da aka masa ba a masa daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fusata sai ya ce ma Zubair iski shayar da gonarka sun mahabis ya ce sannan ka tsare ruwan karka bar shi hatta ya bulugal shadra wato sai ya kai danda ma'ana shine tarin kasa wanda yake na gindin dabino kenan sai gindin kowace itaciya ya cika ruwa ya cika fal ya taru shine anan urwa yake cewa fastawa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina idhin haqqahu lizubair a wannan lokaci maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cika ma azubair ibn al-awwam haƙƙinsa ya cika masa haƙƙinsa domin shi yake da haƙƙin sai ya shayar da gonar shi ya ɗau iya abin da ya ishe shi sannan ya saki ruwan ya yi gaba maza Allah ya cika masa haƙƙinsa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qabla zalika ashara ala zubair bi ra'ayi sa'atun lahu wa lil ansari ay fihi sa'atun lahu wa lil ansari wato wanda gabanin haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ma azubair ibn al-awwam wato nuni game da wani ra'ayi wanda manzo Allah yake nihin ya sasanta tsakanin su wanda a cikin wannan shawara da manzon Allah ya basu ko mu ce wannan ra'ayi da manzon Allah ya basu akwai sa'atul lahu walil ansari akwai yalwatawa ga shi wannan mutumin wato shi Zubair walla ansari da shi mutumin madina tunda an ce zubair ne dan shayar da gonar tashi in ya sha to in ya shayar da gonar ya sakan masa shi ya wuce kaga anan kowanne daga cikin su an yalwata masa shi zubair ba a hana shi ba kwata kwata an ba shi damar ya shayar shi ma mutumin madina an ba shi damar cewa a saki ruwa ya je gonar shi ba sai zubair ba ya dau iya abin da ya ishe shi فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم a lokacin da shi wannan mutumin madina ya fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan fada da ya ce masa an ka nabna ammati an ka an ka nabna ammati yanzu dan dan innaninka ne ka faɗa haka to ya fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin fuskarsa ta canza ran shi ya ɓaci shi ne ya ce istawa da zubairi haƙahu fi sarihin hukum maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cika ma a zubair ibn al'awam haƙƙinsa a cikin hukunci wanda a cikin mabayyanin hukunci wanda haka ne hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ruwan ke shiga gonar shi a farko shi yake da haƙƙin sai ya ɗau iya abin da ya ishe shi sannan kuma sai bari ya yi gaba kamar yadda idan mutum ya gina rijiya to sai ya ɗau iya abin da zai ishe shi sannan abin da ya rage sannan zai ba wasu damar wato siya shi yake da haƙƙi a farko don haka wannan ruwa ne Allah ya koro shi ya shigo gonarka to kai kake da haƙƙi a farko sai ka ɗau iya abin da zai ishe ka sannan ka sake shi ya yi gaba shi ne anan ya ce falamma a hafabar ansariyu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wato manzan Allah wannan mutumin madina wato ya fusata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam istawa ali zubairi haqqahu fi sarihil hukum wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cika ma zubair haƙƙinsa game da wato hukunci wanda yake mabayyani a fili maza Allah ya ce to ga yanda za a yi kai zubair kai kake da haƙƙin sai ka sha ka ɗau iya abin da ya ishe ka in ya so sannan ka sake shi ya gaba qala urwa urwa ibn zubair yake cewa qala zubair az-zubair ke faɗa ibn al-awwam yace wallahi ma ahsibu hadhihi al-ayata nazalat illa fi dhalik ya ce wallahi ba na zaton wannan aya face ta sauka ne game da wannan rikici namu da muka yi da ni da mutumin madina a sababin haka wannan aya ta sauka fadar allah subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ubangiji ta'ala yace fala wa rabbika rantsuwa nake da ubangijinka ni lafazin la anan wato za'ida ce ne ta'kidil qasam yanda zancen yake fawar rabbika kamar yana ce yace fa wa rabbika lanahshurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya shine yace fala wa rabbika ai fa wa rabbika rantsuwa nake da ubangijinka la yu'minuna bayi ba za su yi imani imani na hakika hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun alƙalantar da kai game da abinda ya gudana tsakaninsu na rashin zutuwa ma'ana bayan da za a yi muminai imaninsu ya tabbata sai sun mai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne alkali game da abin da ya gudana tsakaninsu na rashin zutuwa lokacin yana raye a jegunsa ya yanke hukunci bayan komawarsa zuwa ga ubangijinsa to alkur'ani da sunna an gane ku dole ne mumini ya alƙalantar da alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan yace hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum sun sun alƙalantar da kai game da abin da ya gudana tsakanin su na rashin zutuwa thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ba za su samu wani kunci da damuwa a cikin zukatansu game da abin da ka hukunta wa yusallimu taslima ubangiji ta'ala yace bugo da ƙari su meka wuya meka wuya dari saman dari akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanke na hukunci kar a samu wani kai kawo to a wannan lokaci ne kenan imanin mumini ke tabbata idan ya maida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alƙali shine a yanzu kenan mutum ya alƙalantar da alƙur'ani da sunna kuma duk abin da Allah ya hukunta ko manzansa to kar mutum ya samu wani kunci da damuwa a cikin zuciyarsa ya ringa ganin kamar an tauye masa haƙƙinsa iya abin da yake kanshi sai ya meka wuya da ji da bi ɗari saman ɗari akan hukuncin Allah da abin da manzansa ya zartas don haka wannan yana nuna mana mafita wannan aya tana nuna mana mafita a duk lokacin da muminai suka ɗan samu rashin zuttuwa to inda za su koma su warware wannan rikici da wannan matsala shine alkur'ani da sunna sai a maida alkur'ani da sunna wato su ne alƙalai kenan a ga menene hukuncin Allah subhanahu wata'ala game da wannan rashin zuttuwa to dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa idan shugaba ya ma jama'a nunin cewa su yi sulhu tsakaninsu idan wani yaki daga ciki yake a yi sulhu to alkali sai ya yi hukunci hukunci wanda yake mabayani iya abin da ya dace a shari'a mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa wanda duk lokacin da aka yi sulhu to a wani an ɗan tauye masa haƙƙinsa kenan nauyi ne za a ɗora masa ya haƙuri ya yafi kamar yadda ya gabata wato a waɗancan a wancan bayu yawa ɗan uwa ya haƙuri ne ya kamata mu dakata domin bulaguro muka yi a gajiye muke wurin muka tafi